yau 22 ga watan biyar hijira tana da 442 wanda ya dace da shida ga watan ɗaya miladiya tana da 2021 laraba kenan za mu shiga darasin akarbul misali fasulun fi bayani masarifin zaka shi ne? aha ya ce wannan fasali za mu karanta bayani na wa'inda ake ba wa zakka in ban wanta ba mun fito a babin zakka ne ko mun faɗi abubuwan da ake wa zakka da abubuwan da ainihin zakka baya waje ba da kuma wa'inda zakka take waje ba a kansu da kuma yanayin yin zakkan da sauransu duk mun faɗa to yanzu gashi mun karanta mun gane ga wanda zakka take waje ba ga zakkan an cire an tara to wa za a bawa shi ma akwai wa'inda shari'a ta tsara ba wai kawai zaka wuto yau ranar zakkan wane a zo a tare a yi sahu kana rarrabawa a'a dole sai an cancance wanda za a ba wa ɗan. Wa masrifu ha wanda za a ba wa zakka dai farko faƙirun mabukaci. Dan da shi Allah ya fara inna wa sadaqatu lil fuqara. To wane ne faƙiri? Shine yace la yamliku quta amihi wanda bai mallaki abincin shekaran shi ba shine fakiri duk mutumin da abin da ya mallaka kam da zai tsere harkoki gaba ɗaya ya kwanta ya ce kawai wannan shekaran bari ya ci abin da ya mallaka abin da ya mallaka ba zai kai shi shekara yana ci ba wannan fakiri ne kawai a bashi zakka haka dukkan mu fakara ne har sa ne sani ma da muke ganin ka gani wani yanzu haka zaka ci ai wani miliyan uku yana da shekara baya da kai mu ce to miliyan uku nawa take yanzu talakan talaka yanzu a yau talakan talaka wanda ake ganin ba kowa ba wallahi da zai lissafin abin da yake ci a wata uku sai ya ji tsoro kawai ya lissafa ya lissafa wata uku kawai ya lissafa abin da yake ci sai ya tsorata saboda yawan abin saboda haka duk mutumin da bai mallaki abin da zai ci kuma fa da ya ce kuta yaumi ba fa zallan abincin ake nufi wa ɗawainiyarsa ta shekara kaga ɗawainiya akwai riga a ciki akwai gudun kwana a ciki kudin haya akwai to abinci kawai shine rayuwa ai ba abinci kawai bane rayuwa a rayuwa ta kunshi abubuwa da yawa saboda haka duk mutumin da bai mallaki ɗawainiyar shi na shekara ba a bashi zakka kawai akwai wani yake bamu labari wai ko a maka ne wai aka ɗauko zakka aka wai kira ana ganin ka za ka ce rijiyar man fetur nawa kuke sai gani ya to rijiyar ka na man fetur nawa sai fakiri kawai ga garin zakka saboda haka zakka ana ba da ita ne ga wanda bai mallaki ɗawainiyarsa ta shekara ba kuma fa walau malaka nisaban ko da shi ma ya mallaki nisabi dan kasuwa ne yana da kuɗi yana zakka amma shi ma za ba shi zakka dan da ya mallaki nisabi zakka ta hau kanshi amma wannan hawa kanshi da zakka ta yi biya ne karɓi zakka ba saboda yau a ba ga kurar virus ba wata ɗaya kawai amma ta kai mutane wani yana cewa yanzu ba ni da jarin kaza amma da ina da kaza wani sai ka yi kamar ƙarya yake ba kuma wallahi gaskiya ne gaskiya ne ka gaba daga wannan abun fa lallabawa aka fara yi duk abin da ba na dole ba a yi amma duk da haka ya karye da yawa daga mutane saboda haka ko mutum ya mallaki hisabi za a bashi zakka wa miskinun hakanan ana ba miskini zakka waye miskini yace la yamliku shay'an wanda ba shi da komai haka Allah ma ya misalta shi ko miskinan za macara ba wannan ka takura ya ɗebi kasa ya baka banda kasan nan ba ita fama shi ma za a bashi eh a to ai wannan kawai ainihin malaman usul da in ka shiga usul za ka ji ainihin tsakanin tarihin fakiri da miskini din ma za ka ji ana ta abubuwa amma dai kawai a al'ada ko kuma ƙa'ida na larabcin an ce miskini ga abin da ake nufi yau a ƙasar hausa kake miskini ko wanda ya rasa wani gaba ba yawa to wannan kuma na is wannan aina na kashe shi ake cewa wasu ma suna cewa na kasar miskini ba eh kwarai wasu kuma suna daukan miskini ya ce miskini ba haka ne to miskini wani wani na kashe shi wanda gashi ya rasa gabobuwa mai yawa ba iya tashi amma lillin ka ku ainihin wanda kuke ainihin wanda kuke da lafiya kwarai kuwa wasu ma an ce miskini wai baka ji wai da kuturu da makaho ne ne kuturu yake cewa makaho ko da ba sunan ku alqur'ani mu gashi Allah ya ce wal musakina sai ya ce wala kan wannan na uban waye wannan na wala kan wannan na an mamman ne sai ya ce wala kan wannan na na uban shi yana mar gadara wai ba sunan makaho a qur'ani amma su wal musakina shi kuma ya ce to ga wala kan wannan na na uban waye saboda haka miskini daban da kasheshe daban wa amilun haka nan mai aiki a ma'aikatar zakka wa amilun alaiha mai aiki a bisa zakka din za ba shi zakka ka sa'in kamar sa'i mai ɗoyiya kan zakka wa jabin da kuma jabi mai zuwa har haɗo ya karɓo zakkan wa mufarrikin da kuma mai rarrabawa da wanda yake rubuce rubuce da wanda duk wanda yake aiki a kan zakka za a ba shi zakka wannan kan walau ganiyan ko da mawadaci din ne yana da abin da zai ci iya rayuwarsa kam gaba ɗaya amma za a iya ɗaukan zakka a ba shi saboda me saboda aikin da yake yi shine ma zaka ji wasu malamai suna cewa malamai ma sun shiga wal amilina alaiha tunda yanzu ka zo zaka yi zakka baka san yadda ake ba wajen wa zaka je wajen malami shi malami shi zai koya ma yadda ake yi a shi ma ya zama amilina alaiha to a wannan karkashin sai ga malamai miliyoyi suna karban zakka Shi agent ne wanda yake kamar manajan ka a kamfanin da kake tara kuɗin.
eh tara kudin ka ko kudin zakka a'a to shi kuma za a bashi a matsayin shi na miskini ne ko fakiri yawa fakiri ne ko miskini za ka iya bashi zakka har ƴaƴanka balagaggu za ka iya basu zakka sirikanka za ka iya basu zakka a wani kaulin ma mace ma za ta iya ba mijinta zakka kawai wanda ciyar da shi ya waje ba a kanka shine ba za ka bashi ba kaga ɗanka in ya balaga ko a gidanka yake ci ciyar da shi ba dole bane a kanka za ka iya bashi zakka
na gwamnatin sa'in da kuma jabi'i eh sa'i kawai mai ɗawainiya akan zakka wanda za a tura shi yanzu yan rabano ba ana turo da polis su zo su ɗauki suna su ɗauki kaza wannan shekaran kaza kaza za ku biya me shi kuma jami'an da zai biya na har haɗa kuɗaɗen da sauransu yawwa aha
walau ganiya walau ganiyan ko modaci ne shi mai aiki a maka a kan zakka za a bashi zakka inda yana aiki ne bisa zakka din to zaka iya bashi zakka amma ba in kana kullun kowane ɗaya daga cikin fakiri da muskini da mai aikin nan idan ya kasance hurran ɗa Na'am.
ba a bawa bawa musulman musulmi ba a bawa kafiri Na'am.
kuma gaira hashimiyin wanda ba ba hashimi ba ba sharifi ba ba a bawa sharifi zakka yawwa duk mutum eh duk mutumin da ya zama sharifi ba za ka bashi zakka ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zakka ta haramta gare ni da iyalan gidana ba sa cin sadaka ai sadaka dauda ne dukiyar mutane ya za ka dauko dauda ka ba jinin annabi na'am eh wannan ai ba zakka suke nema ba hadiya ake cewa ana ba su manzo Allah an kawo sadaka ne baya ci hadiya ce yana ci saboda haka ku ba su kyauta suke cewa ba ku ba su sadaka ba yawa sai dai kuma wannan din biyalarta ba kaskanci ne ai kaman kaskanta kakan ne ka je kana bara ka ce a baka da shi sannan kuma amma su ma suna da haƙi a bulkimat yawwa anna lillahi ah, wa wa- mene wani wani maganin tun shayin fa anna lillahi kuma san wali rasuli wali zil qurba to su ne to shi yasa ma malamai suka ce in wannan haƙƙin su na baitul mal yana fita ana wadatar da su da shi to biyanatta su karɓi zakka ba kai ma mai zakka an ka ba su ba kai ba amma in an samu matsala ba sa samun haƙƙin su na baitul mal to ya halatta ba su zakka dan wani ma za ka taimaka ba za ka bari ya tagayyar bolle jinin annabi saboda haka in ba sa samun wannan haƙƙin dole za a ba su zakka amma haƙƙin su wajibi ne inda akwai gwamnatin musulunci akwai baitul mal haƙƙin su wajibi ne a ba su abin da zai ishe su aha shine yace wal mu- wa mu'allafun hakanan da wanda ake rarrashin zuciyarsu waye mu'allaf yace kafirun ana ba wa kafiri zakka dan me li yuslima dan ya musulunta tarifin mu'allafati qulubuhum an rabu biyu wasu malamai suka ce kafirin zaka dauki zakka ka bashi dan tunani in ka bashi zakkan zai musulunta wasu kuma suka ce a'a sai wanda ya musulunta amma imani bai ratsa zuciyar shi ba za a bashi saboda a rarrashi zuciyar shi ya samu sukuni ya abin nan kuma yadda dai a hadisai kana karantawa zamanin ma'aiki akai waraƙiƙun sai kuma bawa shi kuma bawan muminin sai mumini ba za a sai kafiri a yanta ba sai mumini na'am kuma shi bawa din ba wai kudin za a bashi ba yu'taqu za a yanta shi ne minha daga dukiyar zakka Na'am.
an tara dukiyar zakka akwai yan uwa musulmi wanda suke bauta a karkashin mutane suna shan wahala sai mu je a yi cinikin su sai a dauki kudin zakka a biya a yanto su na'am la aqda hurriyatin fi kuma shi bawan fa wanda babu wani kulli na yanci cikin shi ba bawa mukatabi wanda aka kulla fansa yake biya ba ba irin su mudabbari wanda mai gidan shi yace na mutu ka zama da ba kawai ya zama dai bawa tsantsa wa wala'uhu lil muslimina irin wannan bawan da aka saye shi da kudin zakka aka yanta shi walitakan shi na jama'a musulmi ne gaba daya na'am sai wa garimun ana ba wa garimi zakka waye garimi yace madinun mabarci wanda ya ci bashi ya fi ƙarfin shi ba zai iya biya ba lokacin zakka yayi za a ɗauki wannan kuɗin zakkan a biya mar bashi shi ainihin wannan mabarci din yace shi ma fa kazalika kaman wancan shi ma ya zamo kurran musliman gaira hashimi ya zamo ɗa ne musulmi kuma ba sharifi ba amma idan ba ɗa bane bawa ne ko kafiri ne ko sharifi ne sai mu ce ba za a bashi kuɗin da zai biya bashi a zuciyar zakka ba in sharifi ne bai tilmal dole za ta ɗauki nauyin biyan bashin sa idan kuma bawa ne yana kan mai gidan shi idan ko kafiri ne ba ma shigo cikin addinin ba ba zai a bashi kuɗin zakka ya biya bashi sannan sharaɗi na biyu da ya ce walau mata ko da shi mutumin ya mutu fa ka san ba a ba mutum ce zakka sai raye ko to shi wannan bawan Allah gashi ya rasu ana bin shi bashi gashi baya raye amma ana bin shi bashi ai bashin yana nan a wuyansa saboda haka za a iya ɗaukan kuɗin zakka a biya mar bashi amma kuma sharaɗi na biyu tadayana lafi fasadin bashin da ya ci ɗin ba ya ci a cikin ɓarna ba ne amma sai aka ce ana bin shi bashi me bashin da ake bin sai aka ce wallahi akwai lokacin da lokacin da ake kan samartaka ne aka zo caca ya sa kuɗi aka cinye ya sa agogon shi aka cinye ya sa motar shi aka cinye ba ana haka ba a ce wai an rataye shi ne ko me ana yi ana har ya zo ya ci bashi ya ci bashi ya ci har ya karfin ki me bashin kuma ya rubuta ya ce shine yanzu zai takura bar to ba za a biya ba saboda me wannan bashin ai na barna ne haka nan in ka je iziya za ka ji ya ce ko ba na barna bane kuma ba na wauta ba idan bashin na safau ne ba za a biya ba kamar me bashin wauta kamar mutumin da yake ci bashi abin da ba wajibi ba kamar misali shi wai ka'idarsa gashi ba talaka ne da kyar yake cefa ne amma kullum ba iya kwanciya sai ya ci tsiran ɗari biyar shi yasa kawai zai ce ce mai tsire yanko bashi yana cin irin wanne yana ce kaga wannan ai wauta ne kai da na cefa ne ma da kyar ina kai ina cin nama kullum to a irin wannan ko kuma irin juice yake sha ko wasu abubuwa ne wanda ba na wajibi wato wannan duk ba za a biya mar da kuɗin zakka ba sai idan bashin da ya ci din bashi ne na larura wala li akhziha hakanan kuma bashin da za a biya din in bai ci domin karban zakka ba ka san akwai masu cin bashi don karban zakka yanzu haka wani zai zo wani eh lokacin muna zai da shinkafa da yawa irin wannan sai mutum ya zo auna min ai azumi ya kusa ba ka san ina cikin list din wani ina cikin list din wani ba ka ga yana cin bashin wai dan a bashi zakka ya biya to wannan shi ma ba za a bashi ba ka ga ba dan wannan zakkan ba da zai lallaba ko bai ci bashin bai wuce to ba za a bashi bashi ba dan karban zakka ya biya illa an ya tuba sai dai idan ya tuba ya ci bashin a wannan barnan ko dan ya karba din amma yanzu ya tuba an tabbatar da tubarsa ta yi kyau yanzu kan dama ya ce wallahi ban sani ba ne yanzu tun da na sani Allah ya dana gaba zan ƙara ba amma ko mutane na ba za su bar ni ba to shi kenan sai a ɗauka biya mara a ce kar ka ƙara in ka ƙara ba za a biya ba. Aha wa mujahidun hakanan ana ba wa mujahidi zakka wanda zai je jihadi shi ma fa kazalika. kaman wancan da muka karanta da musulmi wanda ba sharifi ba a matsayin shi na mujahid zaka ba shi zakka kaga an ce jihadi kaga ai jihadi yana canzawa zamani zuwa zamani guri zuwa guri misali wasu malamai suka ce kamar yanzu babu jihadi na makami yanzu abin ya wuce wannan ai ainihin jihadi ba ana yi na aje a kakkashe arna a ɗebo dukiyansu bane ana yi dan aje a gyara kafiran ne su da musulunci ko to yanzu misali wannan ya ɗauki makami ya ce bari ya je yaƙi kafiran nan kai kuma ka ce bari in yi wa'azi a wasan in watsa saboda a samu jama'an da ba su sani ba su sani wa zai fi jihadi a cikin ku kafin shi ya je ya kaɗo mutum biyar kai sai ga mutum dubu sun zo saboda haka yanzu kaga ashe jihadi wa'azi shi ma jihadi ne gina makarantu jihadi ne gashi abubuwa da yawa na jihadi duk abin da zai taimaka wanda ba musulmi bai musulunta wanda musulmi ne ya san addinin shi jihadi ne za ka iya bada kuɗin zakka a yi wa mujahidun kazalika wa alatun hakanan ana iya siya mar kayan jihadi din shi wannan mujahidin in ya tara wannan sharaɗan walau ganiyan ko da modaci ne za a iya bashi kuɗin zakka sai mutum na gaba wabnu sabilin ɗan tafarki matafiyi ne guzurin shi ya ƙare shi ma kazalika musulmi ɗa wanda ba sharifi ba matafiyi ne za a bashi zakka muhtajun to shi wa ibnu sabil yace muhtajun wanda ya zama ya shiga bukata limayu wasiluhu ga abin da zai sadar da shi zuwa garin su misali mutum ne yana kan tafiya guzurin shi ya kare ko sata aka mar ko abinci ne ya tsada ko wani dalili ne yasa guzurin shi ya kare gashi a garin musulmi ya tashi ko a masallaci ko a wani majalisa ya yi bayani to za a bashi zakka da sharaɗin shi musulmi ne ba kafiri ba ne ɗa ne ba bawa ba ne kuma ba sharifi ba ne don sharifi ne zai je can bai tilman ne a bashi ko sannan za a ba shi abin da zai sadar da shi zuwa garin su ne in a can garin nasu shi mawadaci ne sannan abu na biyar za mu duba fi gairi ma'asiyatin in tafiyan ba na sako ba ne in tafiyan sako ne ba za mu ba shi ba ya ce wallahi na taso ne daga zaria zan shiga kamaru yanzu gashi na zo mai duguri guzuri na ya kare me za ka ji a kamar ya ce wallahi ko wani damben mu na shekara shekara da muke yi wanda wannan damben ban bari ya wuce ni wannan dambe kuma ba za ba shi ba farai kuwa ko zan je kallon bol ko zan je kaza sai in abin nashi akwai ma'ana a ciki za a bashi in tafiyan na sako ne ba za a bashi ba illa an yaji da musallifan sai dai idan ya samu mai rantamar sannan wa huwa ganiyun bi baladihi shi moda shi ne a garin su to ba za a bashi ba kai dan ina ne yace ni dan chadi ne aka ce ka san alhaji ne na san shi ka irin manyan masu kuɗi wanda suna can suna nan sai aka ce to ai alhaji ne yana nan a bakin kasuwa yanzu ya zo zai siyayya kai kuma garanti kana zuwa in ya ganka zai baka duk abin da zai kai ka garin ku saboda ya san a can kuna zuwa za ka biya shi to ba za a baka ba saboda dama ai ka zama mabukaci ne saboda baka da shi to yanzu ga mai ranta ma wanda zai yadda kuje ce ya baka ba za a baka ba kaga yanzu ATM ya shiga kenan ba ko komo amma akwai ATM kuma yana da kuɗi a kawun ba za a bari zakka ba saboda me ya ce guzurin ya kare ya wuce na ATM din mu je ya ce ba ne to ya wuce mu je POS
ba ya ce mu za ba ku je.
eh ko ba ATM za a baka wani ma waya za ka yi kawai wani ya kaza kaza zuwa mun kuɗi take zai ga an cire an ba su na akwai transfer eh na waya ba yanzu za ma transfer na waya akwai wani to ka gani withdrawal za ka je kawai zai tukar da akawun naka za za a baka wani to ka gani saboda haka yanzu duniya a tafin hannunka in dai kana da shi zance yana ne saboda tasowa Aha, alhamdulillah.